وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan dogon hutun da an ka tafi na zaɓe da na azumi gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya sake mai shemu don ci gaba da karatuttukan mu ko don Allah ya yarda da yau za a fara karatuttuka za a yi na yau da safe da na gobe insha Allah sannan ran talata da narba kuma a yi sannan jibi'in Allah ya kai mana ranar juma'a sai a ci gaba da na wa'azi to Allah shi mana jagora ibadodin da mun kai Allah ya karba mana da addu'o'in mu sannan inda mun kai kurakurai kuma Allah shi yafe muna Allah shi maimaita muna ramadana mai yawa da albarka to mun kai ƙarshen babin mi mun ka tsaya eh babul fara'id za a tayi babin alƙalanci ko mun ka kai ƙarshe ne bayan a tahi azumi babun fil aqdiyati wash shahadati to yau zamu tashi sabon babi ce babun fil fara'id babi game da rabon gado rabon gado shine fara'idi fara'id jam'i ne na farida farida mai ma'anat alqadar mafrud ay almaqdur abinda an ka kaddara to me yasa ake ce rabon gado farida saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya kira shi da wannan suna cikin nassoshi na Qur'ani kamar cikin suratul nisa'i ba na Allah ya magana gado ba tabaraka wa ta'ala yana cewa lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna wallin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura sai ce nasiban mafruda maza suna da rabo daga abin da uwayensu da ƴan uwansu sun ka bari in iyaye sun ka mutu sun ka bar ƴaƴa maza ko ƴan uwa sun ka mutu sun ka bar ƴan uwansu maza to su ‘yan uwan nan da ɗiyan nan na mamata suna da rabo daga abin da sun kabari hakan ga mata su ma suna da rabo daga abin da iyayensu sun ka mutu sun ka bar musu hakan ga mata suna da rabo daga abin da ‘yan uwansu sun ka mutu sun ka bar musu sai Allah ya ce nasiban rabo ne mafurudan abin yankawa kaga sai Allah ya kira shi mafurudan rabo ne abin yankawa rabon gado ko annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bai bar mu rabon gado ba Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa da rahamarsa shi ya raba gado da kansa ya'ya in iyayensu sun mutu ga abin da an rabon su iyaye in iyayensu sun mutu ga abin da an rabon su mace in mijinta ya mutu ga rabonta cikin dukiyar da ya bari shi ma miji in matarsa ta mutu ga rabonta cikin dukiyar da ga rabonsu cikin dukiyar da ya bari ‘yan uwa in ɗan uwansu ya mutu ga rabonsu kakanni da jikoki kowa da duk dai wanda adda rabo haka Allah ta baraka wata Allah ya raba ya ba kowa to shine yace nasiban mafruda hakan ga cikin ayar rabon gado mai tsawata suratun nisa'i inda Allah ta baraka wata Allah yake cewa yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayaini to can ƙarshen ayat yake cewa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an sai yace faridatan minallahi innallaha kana aliman hakima aba'ukum ubannanku wa abna'ukum da 'ya'yanku la tadruna ba ku san ayyuhum aqrabu lakum naf'an cikin su wane ne mafi kusantar amfani ba gare ku don haka iyaye Allah ya raba musu abin da an rabin su ga gadon ‘ya'yansu, ‘ya'ya Allah ya raba musu abin da an rabin su ga gadon iyayensu, kowa Allah ya same ko, to kada ka yi izgilin cewa bari a ɗebo a ƙara ma uwaye, saboda la'akari da girmansu, ko ko bari a ɗebo a ƙara ma ‘ya'ya bisa ga abin da Allah ya ba su, saboda haƙƙinsu ga uwayensu, kakku yi wannan. rabon da duka ji Allah ya ba kowa ka bashi haka nan shi da ya ce da uwayenku da 'ya'yanku ba kusan suwa ne ne mafi kusantar amfani gare ku ba duniya da lahira wa zai yi ma amfani cikinsu amma shi Allah ya sani to cikin iliminsu na gado ya raba yabba uwaye nasu kaso ya raba yabba 'ya'ya nasu kaso don haka ga babu dalilin da zai sa haƙara ƙara ma wani muna tare shi an ma'ana aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an sai yace faridatan minallahi wannan rabo ne daga Allah kaga nan ma Allah ya kira gado farida faridatan minallahi wa innallaha kana innallaha kana aliman hakima Allah ya zama mai ilimi ko mai hikima to kaga cikin waɗannan ayoyin duka Allah tabaraka wa ta'ala ya kira rabon gado farida rabo ina fatar kun fahimta to akan hakan ga sai an ka mai da shi farida to dai farida shine mufradi to sai an ka mai jam'i sai an ka ce alfara'id don mi saboda kaga rabun ba rabo guda bane akwai wanda rabonsa nisifin dukiya akwai wanda rabonsa rubu'in dukiya akwai wanda rabonsa ga gado sulusi akwai wanda ke cin sulusani akwai mai cin sudusi akwai mai cin fumuni kaga ashe rabun ba rabo guda bane to saboda rabubbukan suna da yawa na gado to sai an kawa farida jami an kace alfara'id muna tare to shine ma'ana babun fil fara'id babi game da rabo rabun gado alfara'id shine rabun gado rabe raben gadon da Allah ya raba ya ba kowa nashi yanzu ga wata kalma nayi amfani da ita nice ko annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bai ban marabon gado ba shi ya raba gado da kai ne nissa kalma ko sai wani ya ce kaji bello ya ce manzon Allah ko ko nan ta girmamawa ce ko ko ta nakasawa ta girmamawa ce ko annabi da ya fi kowa girma Allah bai ban marabon gado ba shi an ma'ana don haka ko tana iya zama ta girmamawa tana iya zama ta nakasawa ina fatar kun fahimta To, yanzu haɗarin da muke ciki in mutum ya yi magana, maimakon a neme shi ya fassara magana ta in ma bayana a nemi masu ra'ayi da aƙida irin ta su fassara miwa ni ka nufi, a yanzu in ka yi magana maƙiyanka za su fassara abin da haka nufi. Ina ka taɓa ganin an karɓi shaidan maƙi akan maƙi. Wasu masu fassara magana ko Allah bai haɗa ku ba. Allahn ka daban da nasu Allahn su daban naka daban annabin ka daban na amma kuma su su fassara maganar ka saboda zalunci ko mutane su yadda da maganar su ai ya ce kaza shikenan sai a tayi ayi ta yaya hmm yanzu tsakanin ahli sunna da dan shi'a ina sun ka hadu ko Allah bai hada su ba Allahn su daban namu daban ba su yadda da namu Allah da mun kai imani da shi mu ma ba mu yadda da nasu ba don akwai cikin malamansu da ya rubuta duk Allahn da annabinsa khalifa annabinsa yake abubakar to shi bai yadda da wannan Allah bai yadda da wannan annabi ba duk Allahn da annabinsa to khalifa annabinsa abubakar to shi bai wannan ba Allahnsa ba ne kuma wannan annabi da khalifansa yake abubakar shi ba annabinsa ba ne ashe mu haɗa Allah da su to yanzu sai ka yi magana sai ahli sunna ya magana amma dan shi a zai yi sharhin magana shi zai yi hashin baki kuma a karɓi magana ta ina ka taɓa ganin an yi haka nan ku diba kitabul kitabul aqdiyatu wash-shahadati na bulugul maram hadisi da na annabi yace ba a karbar da maki akan maki wala wala zu gamran ala akhi ma abuci kiyaye akan duk wanda an ka san akwai kiyaye tsakanin sa dan uwa da ba a karbar shedar sa don yana da wallahi mai adalci to wace kiyaye ta wace kiyaye ta aqida mutumin da kun saba da shi ga aqida akwai kiyaye da ta wuce wannan wa kullu adawatin qad turja izalatuha illa adawatu man adaka fid dini ko wace kiyayya ana fatar gushewa ta in bancin kiyayya wanda ya kika gari kiyayya addini ita ba ta gushewa sai in ɗayan ku ya saki abin da ya kai ya haɗe da guda amma matuƙar kuna da bambancin aƙida to wannan kiyayya ta har abada ce to kai magana sai a ɗauko ɗan ɗariƙa ko ɗan shi'a wai shi zai sharhin magana a halin sunna a ce Allah ya shiryar da mu to yace wala yarithu minar rijali sai ya fara da masu gado suwa ke gado ba wai in mutun ya mutu kowa tasuwa yake ya ci gado ba a akwai mutanen da ke gado kamar wanda Allah yace lil rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna wallin nisa'i nasibun min ma taraka alwalidan wal aqrabun maza suna da gado daga abin da iyaye da ƴan uwa sun ka bari haka mata ma suna da gado daga abin da iyaye da ƴan uwa sun ka bari ashe ya nuna gado haƙƙi ne na maza da mata musulunci shi ya gadar da mata amma kafin zuwa musulunci mata ba su da gado su ma suna cikin abin da ake gadewa amma ba su da gado in ubansu ya mutu ko ɗansu ya mutu ko ɗan uwansu ya mutu ko mijinsu ya mutu ba su da komi ina fatar kun fahimta amma da musulunci yau saboda adalci na musulunci ya ce a'a yadda maza suke da gado ga dukiyar uwaye da ƴan uwa haka su ma mata suna da gado ga dukiyar iyaye da ƴan uwa muna tare to yanzu ya fara da kawo magada mutum nawa ke gado daga cikin maza ba an ce maza suna gado ba to namiji nawa ke gado sai ya ce wallahi rufu minar rijali ba masu gado daga cikin maza illa asharatun sai maza mutum goma daga cikin maza nau'in mutum goma su ɗai ke gado babu na sha ɗai na farko al'ibnu ɗa yana gadon ubanai ba mai sha makance shi daga cin gadon ubanai sai dai daɗa in yayi abin da ke sai an an samu abin da ke sha makancewa akwai abubuwan da malamai ke kira mawani ulmiras abubuwan da ke hana gado yanzu mutanen ga guda goma shari'a ta, ta ba su gado ko cikin maza to amma sai an ka samu wani abu akwai ma wani ulmira ta abubuwa guda shidda wa'anda malamai sun ka haɗe sun ka ishlaku rikin ainun da shinun da lamun da kafun da ra'un da kafun su ne ishlaku rikin to waɗannan su ne ma wani ulmira ainun adamul, adamul tawaruthi dama babu gado tsakaninka da shi shari'a bata sa gado ba dan uwanka na babu baku da alaka ta aure baku da alaka ta jini biyon ga ba suke sa gado ba alaka ta jini ko alaka ta aure ko da ba ƴan uwarka bace tunda ka auro ta to matsayinka na matsayinta na matarka tana da gado ko da ba ƴan uwarka bace matsayinka na mijinta tana da gado in kan mutu to to adamu tawarufi dama babu gado tsakaninku babu alaka ta jini babu alaka ta aure ka gani shine ainun sai shinun shakkun fi sabiqil mauti magada sun kai hadarin mota wa da kane ko da da uba sun kai hadarin mota ko da mun ka zo mun iska musu duk sun mutu cikin su ya fara mutuwa ba wanda ya sani muna tare to kaga nan ba za su gadi juna ba amma ko da mun ka zo mu iskan mu uban ya fara mutuwa shi dan yana da saukahin mu kai asibiti dan ya mutu to kaga uba dai inda inda kyaftawa ido ya riga da ne mutuwa to dan nan zai ci gado don haka za a fara raba gadon uba sai a ba dan shi kuma dan sai a hada da dukiyar da ya bari shi kuma gada ne su su gade muna tare to inda duk an kai shakka magada ga su sun mutu wane ne ya fara mutuwa cikinsu akwai shakka kamar ƙasa ta faɗo musu kamar haɗarin mota da masu kama da haka nan ba san wa fara mutuwa ba cikinsu mu dai mun zo don mun iskan musu gawa to nan babu gado tsakaninsu shi ne shinun shakkun fi sabiƙil mauti sai lamun li'anun ɗan da an ka yi li'ani ba zai ci gadon ubansa ba wannan da ya yi li'ani amma zai ci gadon uwarsa don uwarsa ba ta kore shi ba uba ya kore shi an zo kotu an yi la'ani to ɗan la'ani ba zai yi gadon uba ne da ya yi la'ani ba shi ne lamun ishilaku sai kafin kufurun uba yana musulmi ɗaya yana kafiri babu gado yan an samu bambancin addini ko ɗaya yana musulmi uba yana kafiri babu gado kufurun kenan dole sai an samu haɗuwar addini kai musulmi wanda za ka gado musulmi amma in ya zan gudanku musulmi guda ba musulmi babu gado tsakanin musulmi da kafiri sai ra'un riƙun bauta bawa kaga baya gado in mutum bawa ne yana da ‘ya'ya yana da mata to ɗansa in yan mutu wa zai gadon dukiyar ɗan mai gidansa ba shi zai gado ba mai gidansa zai gado riƙun bauta sai ƙafun ƙatulul amdi sadda duk magadi ya kashe magadinsa kisa na ganganci to ba zai gaje shi ba muna tare magadi ya kashe magadi wanda yake gado kamar ɗa ya kashe ubansa kuma kisa na ganganci ba na kuskure ba kisa na ganganci to babu gado za a ɗauka ya kashe shi ne domin ya gadi dukiya kamar abin da ya faru ga yahuda zamanin annabin musa wa in qataltum nafsan faddara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum takatumuna ina fatar kun fahimta kaga wani ne da ɗan amminsa shi dattijon shi adda dukiya bai taɓa haihuwa ba bai da magadi illa ɗan amin nan na sai yaron ga ga dattijon ga ya ƙi mutuwa ya laba a cikin dare ya kashe shi ya kashe shi ya ɗauki ga ya kai bakin ƙofar gidansu wani su ya ta wa an kace sun kace wallahi ba suna ba kaga abu dai ya zama suwa ne na suwa sai an ka jawo dot waɗanda an ka san suna faɗa da shi a ce to ana tuhumar suwa ne ana tuhumar suwa ne sau da tije sun kace ga annabin Allah cikin hukun tsaya a ta yadda annabi Musa mana a faɗa ba an ka zo inda yake yin roƙi Allah Allah ya ce a ta ya samu saniya a yanke saniya a ɗebi wani abu na jikinta a bugi mamacin zai tashi faɗi wanda ya kashe shi to maimakon su ta su samu ko wace irin saniya sun haka mu tambaya wace irin saniya mai wace kala mai waɗanne shekaru mai wace hatta yi musu tsada an ka dai buga sai ya tashi ya ce wani ya kashe ɗan amina sai ya koma mutuwa sai an kama shi an haka shi to sanda duk mutum ya kashe wanda yake gado kashi na ganganci to ba zai gade to waɗannan su ne mawani ulmirafi ishlaku riqin ainun shinun lamun kafun ra'un kafun muna tare to in ba su an ka samu ba waɗannan maza guda goma suke gado ya ce wallahi rufe minar rijali ba masu gado daga cikin maza illa ashiratun sai mutane goma na farko al'ibnu ɗa yana gadon ubansa wabnul ibni da ɗan ɗa jika ka haifi ɗa shi kuma ya yi aure hammata ta ta haihu sai Allah ya mai wafati kaga yanzu wanga ɗa da ya bari jikanka ne to in kan mutu tun da yanzu baka da ɗashi jikan nan sai ya tsaya matsayin uba ne yana gadon ka duk abin da uba ne ke ci shi shi za a bashi ina fatar kun fahimta yace wabnul ibn da ɗan ɗa jika kenan wa in safala koda yayi ƙasa ƙasa kamar yaya ƙasa ƙasa koda ɗan ɗan jika ko jikan jika ko kama kunne ko tattaɓa kunne haka ƙasa shi da koda yayi ƙasa duk dai yana gado in babu kowa sama nai amma in ga ɗanka to kaga jika baya da gado mutum nawa kenan mutum biyu ɗa sannan da ɗan ɗa to ɗan ɗan ɗiyarka fa ɗan ɗan ɗanka namiji yana gadonka to ɗan ɗan ɗiyarka mace fa su ba su gado sai in babu kowa cikin dangi cikin asibai ga mazabar malikiya ko da babu kowa ɗiyan ɗiyarka ba su gado sai dai a ɗauki dukiya aka yi baitul mali sai malamai sun kace ƙurulla ta yi yawa ɗiyan ɗiyarka na jikokinka na don haka in babu kowa cikin maza sai su taho sai su yi gadon kakansu ba suna cikin masu jin ciwo ka mutu ba don haka ya za a ɗauki dukiya aka yi baitul mali ga su ku kaga wagga magana ta yi kyawu eh To, na biyu kenan, sai na uku, wal abu da uba, shi ma yana gadon, kamar yadda ɗa ke gadon uba, haka uba yana gadon ɗa. Wal jaddu da kaka lil abi na gefen uba, kaka na gefen uba, yana gado, wa in ala ko da ya ɗaukaka, uban kaka ko kakan kaka, kamar yadda wancan jika an ka ce wa in safala ko da ya yi ƙasa, jikan jika tattaɓa kunne, to shi kuwa ga koda uban kaka ko kakan kaka inda ya babu kowa sai ya zo ya gado mun samu nawa kenan hudu to sai ya ce kaka na gefen uba to kaka na gefen uwa fa kaga baya gado hmm? zawul arhami ba su gado gefen uwa ba su gado ina fatar kawai sai dai in babu kowa in babu kowa da akai dukiya don wanda bai da magadi ina za a kai dukiya ta yi baitul mali to in ga uban uwarka da akai dukiya baitul mali ya gara a bashi ina fatar kun fahimta yanzu mun samu hudu kenan ko wal akhu haka dan uwa kowane iri ne dan uwa sun kasu kashi uku akwai dan uwa shaqiqi wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya akwai dan uwa li'abi wanda uba an ka hada amma uwa kowa da tashi sannan akwai ɗan uwa li ummi uwa an ka haɗa uba kowa da nashi to waɗannan duka suna gado ina fatar kun fahimta to yace wal akhu da ɗan uwa wabnul akhi da ɗan ɗan ɗan uwa wa in ba'u da koda ya nisanta koda ɗan uwan ba na kusa bane an yi ta taya in dai babu kowa sai shi sai ya zo ya ci gado nawa kenan shidda ko da ɗa da jika da uba da kaka da ɗan uwa da ɗan ɗan ɗan uwa shidda kenan wal ammu da ammi ɗan uwan uba uwan uba ko kanin uba shaƙiƙin mahaifinka ko li abin mahaifin ko li ummin mahaifinka shine ammi baba ɗan uwan uba wabnul ammi da ɗan ɗan ammi in baya nan in babu ammi to ɗa ne sai ya tsaya makwai takwas kenan ko wa in ba'u da koda ko ya nisanta wa zauju da miji in mata ta ta mutu yana gadonta tara kenan wa maulan ni'ima da bararrin bawa na ni'ima wane ne maulan ni'ima bawanka wanda ka yanta cikin ganin damarka don neman lada wurin Allah shine maulan ni'ima to ana karatu kana kwana hmm? ka aji littafi ka kama kwana wa maulan ni'ima da bararrin bawa na ni'ima bawanka wanda ka yanta fi sabilillahi to in ka yanta shi ba kai ne waliyansa ba wanda innamal innamal wala'u liman ataka walitaka ta tabbata ga wanda ya yanta bawa amma ina kake gadon sa in ya zan bai da magadi in yana da yaya ko yan uwa yan su su gadon tunda ya samu yanci amma kai ka yanta shi bai da wani magadi ya mutu ya bar dukiya to da akai dukiyar nan baitul mali sai a kawo ma kai mai gida ne shine yana cikin amfanin walitakar to waɗannan goma kenan waɗannan maza duka in dai ba wani abu an ka samu mai hana gado ba to waɗannan suke gado muna tare wala yarithu minan nisa'i ba masu gado daga cikin mata gairu sab'in in bancin mata bakwai ga wani can shi ma ajilita ya kama kwana ta bashi wannan bai da littafi ga dai mai littafi can ya aji ga ajilita ka kama kwana ha ko ba littahi o ba littahi dan annan kusa gare ba eh ba risala ta ba to dauki mana ka to ka shige lungu ka kama kwana to wala yarithu minan nisa'i ba masu gado daga cikin mata gairu sabai in bancin nau'in mata bakwai kaga cikin maza mutum goma ka gado cikin mata kuma mutum bakwai ka mata bakwai ka gado ga sunan albinti diya diyakka wa bintul ibni da diyar danka kaga banda diyar diyakka ma dalla diyan diyakka mata ba su gadon ka sai in babu kowa to wannan sai su taho su ci gadon ka kaga diyakka ta cikin ka tana gadon ka wa bintul ibni da diyar danka danka namiji ya haifi diya ya mutu to in ka mutu tana gadon ka wal ummi da uwa uwarka tana gadonka wal jaddati da kakanya mace kakanya kaga nan da an ka ce uwa sai an ka ce kakanya kaga ba a ayyana an ka ce kakanya uwar uba uwar uba ba kamar yadda can ga kaka an ka ce kaka lil abi na gefen uba to ita kakanya mace da ta gefen uwa da ta gefen uba duk suna gado da wadda ta haifi uwarka da ta wadda ta haifi ubanka ba su aka kanya mata ba to duk suna gado nawa kenan diya da diyar da da uwa da kakanya mace hudu wal ukhti da yar uwarka yar uwarka shaqiqiya ko la'abiya ko la'ummiya suna gado shaqiqiya ita adda gado in babu ta sai la'abiya in ga shaƙiƙiyar la'abiya ba ta da gado ta sha makance ta kamar yadda za mu ji amma ita la'ummiya to ita daban take ko shaƙiƙiya ba ta sha makance la'ummiya wanzaujati da mata matarka tana gadonka shidda kenan ko wa maulatin ni'ima da bararren boyakka ta ni'ima boyakka wadda ka yanta cikin ganin damarka to ita ma in kan mutu babu mai gadonka tana iya gadonka eh? kana gadonta tana gadonka in babu kowa to waɗannan su ne magada kaga daga cikin maza mutum goma daga cikin mata mata bakwai muna tare to yanzu bayan ya ga ya gama ayyana masu gado to me kowannen su ke ci gado me an rabin kowanne ga shari'a to yanzu shi shi abu na biyu famira su zauji ba an ce miji na gado ba to mi an gadon miji in mata ta ta mutu famira su zauji gadon miji mina zaujati daga mata ta in lamta ta ruku waladan in bata baɗa ba matakka ta mutu ba ta da ɗawala walada ibnin hakan ga bata bar jika babu ɗa babu jika to abin da an gadon miji an nisfu rabin dukiya sai a tare da kwannan ɗakinta da awakinta da tabbari da kuɗin adashi duk dai abin da an dukiya wanda aka cewa ta ta ce to in ta mutu don haka in matakka ta mutu ba zuwa ɗaya za a yi da gidansa a kwashe kwanna ba a raba biyu sai dai in ubanta ya ce kwanna nashi ne to amma ai ya bata kuma hattan mutu abin mallakarta ne don haka yanzu ba mu yarda da cewa nashi ne a raba kwannan nan biyu a baka rabi shi a shari'a amma yanzu ba haka nan akai ba ko in matarka ta zuwa ɗaya akai duk a kwashe komi a kwashe ha baka ga mata baka da gado ne hadda eh ƙwarai komi na ta kwashe aka yi ayo gida da shi to ba a rabin gado ƙasar gaba da shari'a ta ce to duk wanda mata ta yi ta mutu ko da ta mutu ba ta da ba ta da jika to abin da an gado ne an nisu rabin dukiya sai a tara duk abin da ta mutu ta bari sai a raba biyu a bashi rabi kaga ya samu duk cika ɗaya zai ta yi aure wata an rage mai bakin ciki eh fa in ta raka waladan amma in ta baɗa ko da matar taka ta mutu ta baɗa awwaladamnin ko ko ɗan ɗajika minhu daga shi mijin nata da ta mutu ta bari daga gare shi ta samu ɗan awamin gairi ko daga wani ne ko da ɗan zina ne tunda ɗan zina yana gadon uwa tai ko bai gado yana gadon uwa tai uba abbai da haka ɗan la'ani yana gadon uwa tai ina fatar kun fahimta in ya zama taka ko da ta mutu ta baɗa ko jika daggare ka ta haifi ɗan aumin gairi ko daga wani nai to falahun rubu'u to ɗan nan ko jikan nan ya tadda miji daga cin nisifi ya mai sai ga rubu'i kaga wannan shi ake kira hajibu naƙalin sha makancewa ga gado ya kasu kashe biyu akwai hajibu naƙalin akwai hajibu iskaɗin sha makancewa gaba ɗaya haƙƙinka ya faɗi saboda wani kaka yana gado in babu uba amma in ga ubaha kaka bai gado jika yana gadon kakanai in babu ubanai amma in ga ubanai ha bai gado dan uwa la'abi yana gadon dan uwa ne in babu shagi amma in ga dan uwa shagiki bai gadon ko ibbe wannan shine hajbu isqada haƙƙin sa ya faɗi gaba ɗai saboda wani to haƙƙin wani ya faɗi ya sha makance shi sannan akwai hajmu na kallin shi ko saboda wani to haƙƙin ka bai faɗi ba amma dai ya rage ma ci kamar yanzu mutumin da mata ce ta mutu nan ko ba ta da ba ta da jika an kace abinda an gadon mijinta rabin dukiyar da ta bari to amma in ta baɗa ko jika fa to ɗan nan ko jika ya tadda mijinta daga cin rabi zuwa ga rubu'i kaga an rage mai muna tare to wata rufihiya ita kuma matar tana gado minhu daga mijin a rubu tana gadon rubu'i ɗaya bisa hudu in lam yakul lahu waladun in da bai kasance ga mijin ba wala waladu ibnin ko ko dan da bai da da bai da jika to in yan mutu mata ta sai ta gadi rubu'in dukiya ta in mata guda ce in biyu ne in uku ne in hudu ne duka rubu'i za a ba su ta su raba ba ko wacce su rubu'i ba shi yasa ai suka suka suka jin ciwo yan a aure musu don kaga an rage musu hmm? ta yi shekara talatin tare da shi wata taho bana in yanzu ya mutu kuma da ita da waccan duk tare za a rabawa bayan ita ta yi ta wahala da shi gagani hikima ce ta shari'a to to yace wata rufahiya ita kuma matar tana gado minhu daga mijin arrubu tana gadon rubu'i ɗaya bisa hudu in lam yakul lahu waladu in da bai kasance gare shi ba wala waladu ibnin ko jika in bai da da bai da jika fa in kana lahu waladun amma in da ya kasance gare shi mijinta da ya mutu ko aw waladu ibnin ko dan da jika min ha da gare ta ya haifi dan aw min gairi ha koko daga wata mata ya haife shi to fala hakamunu to dan nan da mijinta ya mutu ya bari ya tashe ta daga cin rubu'i sumuni ya tabbata mata ɗaya bisa takwas maimakon ta ci kwata na dukiyar yanzu wani over 8 za a bata in ita ɗaya ta shi an rabonta in su biyu ne in su uku ne in su hudu ne duk da yawan over 8 za a ba su muna tare da su su raba yanzu an hidda rabon ma'aurata yanzu mun ji rabon ma'aurata miji in yan mutu bai da ɗa bai da jika abinda gadon mata ta yi wan obafo na dukiya amma in yana da ɗa ko jika to abinda gadon mata ta yi one over eight eh eh miji one over four miji in mata ta yi ta mutu ba ta da ɗa ko jika to abinda an rabonta abinda an rabo ne ga dukiyarta rabi amma in tana da ko jika 1 over 4 shi kuma in shi ya mutu bai da da ko jika abinda an rabonta ko rabonsu in suna zayyawa da ita da kiyoshinta rubu'i in yana da da ko jika abinda an rabon mata na 1 over 8 kaga an gama da mata su an gama da ma'aurata gado ga kai aka dauke shi muna tare wa miraful ummi gadon uwa ita ko in ɗanta ya mutu minimna ha daga ɗanta uwa in ɗanta ya mutu abinda an gadon ta ga asali a thuluthu haka ƙur'ani ya ce ɗaya bisa uku na abin da ya bari in lam ya taru waladan in bai baɗa ba shi ɗan an walada ibnin ko jika uwa ko da ɗanta ya mutu bai da ɗa bai da jika awe sunaini ko ko mutum biyu min al'ikhwati na ‘yan uwa bai bar ‘yan uwa mutum biyu ba, in ya bar ‘yan uwa mutum biyu ko ya bar ɗa ko jika, to sun sha makanci uwa daga cin sulusi. Maka duk yadda ‘yan uwan sun ka kasance, maza ne ko mata ne ‘yan uwan da ya bari, shaƙiƙai ne ko li'abbai ne ko li'ummai ne, shi an ma'anan makanu, duk yadda sun ka kasance. fasa'ida in ya bar ‘yan uwa biyu ko abin da ya fi biyu, ko? Illa fi farida ta yi sai dai ga rabin gado nau'i biyu, to nan ɗai abba za a ba uwa sulusi ba in ɗanta sulusan abin da ɗanta ya mutu ya bari. Na farko, fi zaujatin wa abawaini, inda mutum ya mutu, ko? Yabban mata wa abawaini da iyaye na biyu uwa da uba. mutum ya mutu ya bar mata da uwa da uba ba an ce asalin gadon uwa kaga bai da ɗa bai da jika an ce asalin gadon uwa in ɗanta ya mutu bai da ɗa bai da jika babu ‘yan uwa biyu ko he da biyu sulusi ko to illa wuri biyu ga wuri na farko nan mutum ne ya mutu ya bar mata ta da uwa da uba kaga bai bar ɗa ko jika bai bar ‘yan uwa ba muna tare to fallin zaujatin rubu'u nan sai a ba mata ta rubu'in dukiya one over four na dukiya walil ummi ita kuma uwa sai a bata sulusu ma baqiya sulusan abin da ya rage kaga nan ba sulusi ba sulusu ma baqiya me ma'ana sulusu ma baqiya bayan an cire ma mata rubu'i to abin da ya rage sai a bata sulusi ne da sulusu ma baqiya da sulusi yawa sulusi ya yawa yanzu abin da ya rage bayan an hiddama mata wan ubafo ɗinta to shi za a ba uwa muna tare wa ma baki abin da ya rage lil'abi sai a ba uba sai uban shi mamacin ya kwashe kaga ya asibci to shi ne wuri na farko inda uwa ba ta cin gado da sulusi sai wuri na biyu fi zaujin wa abawai ne ga sha'anin mace ta mutu nan sai tabban mijinta da iyaye biyu kamar dai na ɗazu ɗazu shi ya mutu ya ban mata ta da iyaye biyu to yanzu ita mata ita ta mutu sai tabban mijinta da uwa da uba bata bar ɗa ko jika ba bata bar ƴan uwa ba to ya za a yi falis zaujin nisfu miji sai a bashi rabin dukiya shi ya asali eh walil ummi thuluthu ma baqiya uwa tana da sulusan abin da ya rage bayan an cire ma mijin nisifi nai to abin da ya rage sai a ba uwa sulusi nai wa ma baki abin da ya rage lil abishi anna uba muna tare to sanda duk dan dayan mutu ya ba uwa tai abin da an gadon uwa tai sulusi amma da sharadi in bai baɗa ko jika ko ‘yan uwa ba duk yadda ‘yan uwan sun haka kasance sulusi a haƙƙin uwa ta amma in ko da ɗayan mutu ɗanta yan mutu yana da ɗa ko jika to ɗan nan ko jika ya ta sheta daga sulusi ya mai sheta ga sudusi 1 over 6 wala hafi gaida zalika thuluthu sulusi ya tabbatar mata ita uwa duk inda ba wannan ba illa ma na ƙasa hal'audu sai dai abinda auli ya rage mata za mu ji auli can zuwa gaba wata dubara ce ta malaman rabon gado misali ga mutum uku kamar ga miji ga uba ga uwa ‘yan an ka ce a hiddan ma miji nashi a hiddan ma uwa da uba ba su samu to sai malaman rabon gado sai su kaddar sai su yi ƙari ga dukiyar yadda za ta rabu tsakanin su masu rabon sai a taho ɗan an ka mai sheta kaza an ka ƙara kaza kaddara a ɗaya na za a yi sai a ƙara kaza yadda za a raba musu sai kowa ya samu na shi ya auli za mu cin mai cikin risala insha Allah to illa an ya kuna lil mayyit waladun sai dai in ɗaya ya kasance ga shi mamacin shi ɗanta ita uwa awwaladu ibnin ko ko dan dajika aw ithnani min al-ikhwati ko kuma yan uwa biyu ma kana duk yadda sun haka kasance yan uwan maza ne ko mata ne shaqiqai ne ko li abbai ne ko li ummai ne to wannan in danta ita uwa ya mutu ya badda ko jika ko yan uwa biyu to fala hasudusu hina idin ɗaya bisa shidda ya tabbatar mata wannan lokacin kaga ita kuma uwa yau an gama da ita don haka mi an gadon uwa asali abinda an gadon uwa ɗaya bisa uku na dukiyar ɗanta amma da sharaɗi in ɗan bai baɗa ko jika ko ‘yan uwa ba to amma in ya baɗa ko jika ko ‘yan uwa to sun ciya makance ta daga sulusi sun mai ta ga sulusi sai wuri biyu sai ko in ya zan ɗanta ya mutu bai baɗa ko jika ko ‘yan uwa ba waɗanda ya bari da ita da uban yaron da matatai to nan ba sulusi za a bata ba sai a bata sulusu ma baƙiya yanzu mun ji haƙƙin uwa ko to nan addarasi ne ya kamata mu tsaya ma dalla sai a tai a yi ta daddaka kado ƙasa gamira wanda don abba bashi ya kwashewa ‘yan uba ya mutu wanda don abba bashi ya kwashewa shi kenan kuma ya ce ya gane kuma ya kokarin halaka dukiyar kayan ƙanne ne su taso